الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شدة وتن ترى shekara ta 2023 lissafin turawa wanda ya dace da 22 ga watan rabi'ul sani shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda za mu dora akan tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan sura mai albarka suratu annaml za mu tashi yau insha Allah ta'ala aya ta 67 fadin Allah wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa aba'una a inna la mukhrajun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الله تبارك وتعالى يجي yana ba mu labari akan abin da kafirai ke faɗa على سبيل الإنكار للبحث البعث والحساب سنة مسنتا تاشي الكيامة كما سنة مسنتا حسابي kafirai ba su yadda Allah zai tada kiyama ba kuma ba su yadda akwai wata rana da za a yi hisabi ba da haka suna musantawa suna cewa a idan kunna turaban wa aba'una yanzu idan muka zama turbaya da mu da iyayenmu a inna la mukhrajun yanzu mu din za a dada tashin mu a fitar da mu yanzu muka rube muka zama mislu turabi wa sara aba'una kadhalika mislu turabi iyayenmu ma suka zama kamar turbaya هنبعث ونخرج إلى الحياة مرة أخرى yanzu za a sake tada mu mu sake wata sabuwar rayuwa kuma duk bayan mun zama kashi izaman nakhira wa ajsadan baliya mun zama kasusuwa mun rajaddige mun zama gangan jiki wanda yake ya rajaddige ya lalace ya rube jahilcinsu ya sa suka manta rashin basirarsu ya sa suka manta cewa Allah ta'ala ya samar da su da babu su waye yanzu wanda ya samar da kai da babu kai kuma sai ya yi wahala gare shi ya daɗa tashin ka karo na biyu da a tashe ka bayan da an yi ka babu kai da kuma a kirkire ka babu kai wanne fi wahala ma wahala ne kirkira ita ta fi wahala to amma da yake kafiri kafiri ne yana da tosasshiyar basira har suke cewa yanzu har da iyayenmu ma suka ƙara wani inkarin wanda ya fi wannan laqad wu'idna hada hakika an mana wannan alkawari na cewa wai za a tashi kiyama wai za mu mutu nahnu mu wa aba'una da iyayenmu gaba ɗaya min qablu tun kafin wannan lokacin ana tun kafin annabi ya zo daman an gaggaya musu ana ta faɗa wai akwai kiyama wai akwai hisabi ko tun kafin wannan lokaci daman suna labarin ana musu tatsuniya wai tashin kiyama tatsuniya ne in hada illa asatirul awwalin wannan zance ba komai bane face tatsuniya ce ta mutanen farko kawai al asatir jam'i ne na ustura ustura ana nufin wato labari na tazo mu ji ta tatsuniya kenan ahadis da uhdusa akadib ukzuba ustura asatir asatir ustura ahadis ukzuba ahadis wato kaman zance ne na ƙarya labarai ne uhduza abinda suke nufi kawai kirkira ne manzo Allah yake yi da shi da waɗanda suka gabace shi ba wani dalili akan cewa za a tada alkiyama ba sai yadda ba ai laqad wa'idna هذا الإخراج والإعادة إلى الحياة يعيبا مو كديما wannan fito da mu da za a yi da tayar da mu da kiyama da za a yi don ai daman an taɓa gaya mana amma ina ga iyayenmu sun sun mutu har yanzu ba a tashe su ba tun kafin muhammadu ya ba mu labari shine min qablu din nan mu da iyayenmu ba mu gushe ba muna cikin wannan labarai ba mu yarda da su ba kuma hadha alladhi nasma'uhu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sha'n al-akhirati illa akadib wannan abin da muke ji daga Muhammadu na sha'anin lahira ba komai bane face karerai kawai da mutanen farko haka suka yi ta akkadawa haka suka yi ta inkari cewa lalle ba su yarda da tashi alƙiyama ba launi launi maganganu daban-daban in annabi ya faɗa su ƙaryata shine ƙur'ani yake juyar da su zuwa ga makomar masu ƙaryata annabawan Allah kuma Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da su daga mummunan makoma fa da za su faɗa daga wannan izgilanci da wannan inkari da suke yi wa zancen Allah ulsiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimina da ya musu ya Muhammad ku tafiya a bayan kasa ku duba ku ga yaya ƙarshen mujrimai maƙaryata masu ƙaryata Allah masu ijrami aljahidina masu musanta gaskiya yaya ƙarshen su ya kasance siru fil ardi litaraw bi ayunikum masari al mukaththibina ku yi tafiya a bayan kasa ku ga inda Allah ya halakar da waɗanda suka karyata alqur'ani suka karyatar da manzanni wali ta'tabiru bima asabahum dan ku dauki ibra da izina da abin da ya same su ku duba ku gani bi sababi ijrami saboda mujirmancin da suka yi wa inkari yimlil ba'si wal hisabi yawmal qiyamati wannan aya tana faɗakar da su ne dangane da makomar irinsu waɗanda suka karyata Allah suka karyata manzan Allah sallallahu alaihi sallama daga nan ne kuma wannan sura ta ɗauki rarrashi wa annabar rahama sallallahu alaihi sallama dangane da abin da ya same shi na wato kafirci da suke yi da kuma karyata shi ya ce wala ta zan alaihim na'am ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون الله yace da shi wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki akan su su waɗannan kafirai kuma karka shiga cikin daiq kunci da matsi da takurar zuciya alhuzun da al-iktiyab an-nafsi kada ya same ka abinda ake nufi a nan wato kada ya ta damunka wani abin da suke ta yi ɗabi'a su ne kafirai duk inda suke da mutanen kirki sai sun ta su kuma ba sa son gaskiya to kada wannan ya rinka cutar da kai a kada ka rinka girmama sha'anin kuma karka jefa kanka cikin abdayik wato cikin kunci abinda ake nufi wala tahzan ya ayyuhar rasulul karim ala haula'il mushrikin karkai bakin ciki da damuwa ya kai wannan manzo mai karanci akan waɗannan mushrikai kada kai damu akan su dangane da abin da suke aikatawa bi sababi israrihim ala al-kufr wal juhud saboda dogewar da suka yi akan kafirci da ƙaryata Allah kuma kada zuciyarka ta yi kunci shine wala taku fi dhayq ay wala yadhiqu sadruka wa yamtali'u hamman wa ghamman kada zuciyarka ta kuntata kuma ta cika da ainihin wato hammi da gammi da damuwa saboda wannan makirci da suka yi maka Allah ya yi alkawari zai kare ka kuma zai ce muke ka surar ta dawo tana mana bayani da wani nau'i kuma na tsiyarta su na kafirai bayan wannan ƙaryata kiyama da suka yi me suka sake ci arama قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون قل قيامس أسى كلمة أسى تنالهم جناه وقربا يا كسا ya bi ku ma'ana a sa'an ya kuna radifa lakum babu ladi ta sajilun abinda wani bangare da kuke gaggauto shi ya zo muku ya kusa ya same ku abinda ake nufi wato suna gaggauto da wai in kiyama gaskiya ne to a yi ta yanzu mana in har Allah subhanallah in har abinda Muhammadu yake faɗa Allah zai tashi kiyama da gaske ne to ya zo musu mana da haka Allah ya ce kulga ya musu asa an ya kuna radifa ai da na wa qarba lakum ai tabi'akum wal ma'ana radifakum ba'du alladhi tastajilun wani bangare na abin da kuke gaggautowa Allah ya kawo muku min al azabi fa halla bihim dalika yawma badr malam yace abinda suke ainihin wato gaggautowa sai Allah ya jarrabe su da shi a lokacin wato yakin badal can dama Allah tabaraka ta'ala ya ainihin wato nuna mana cewa suna cewa wa quluna mata hadal wa'adu in kuntum sadiqin ka gaya musu ai ko ku tambayi Muhammadu wai wannan alƙawari da yake ta na kiyama kiyama wai yaushe ne ne in har da gaske ne ku musulmi kuke mata ya sulu hadar wadu ladhi tawattumuna bihi tawa'attumuna bihi wannan alkawari da kuka yi ce mana cewa za a tada alkiyama yaushe ne zai faru wai cewa azabar Allah za ta sauka gare mu ko ga wanda bai imani ba to me yasa ba mu gani ba har yanzu haka suke ta gaya manzo Allah idan da gaske ne ke sa Allah ya zo musu da raddi wanda a cikin raddin yana ɗauke da azabar da suke neman ta zo ɗin ƙul ga ya musu asa an ya kuna radifa lakum ba'du alladhi tasta'jilun kalmar radif a larabci ana nufin sahib kaman almisbah sahib almisbah abinda zai haɗu da kai ya tare da kai wanda ya hau kan dabba yana tare da ita shi yasa aka ce ya goya shi radifa yardifu gaya musu ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ta ta'ajjalu al'azaba ku daina gaggauto da azaba ta same ku fa asa an tasta'jilu nahu min azab da sannu za ku gaggauto da wata azaba kuma zai zo muku nan da nan abin da kuke gaggautowa lahiqakum wa nazala bikum kuma haka aka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe su wato da yakin badar da kansu suka haɗa kayan faɗansu da kayan yaƙinsu da kansu suka tafi Allah ya jarrabe su aka yi ta kashe su kafin nan Allah ya jarrabe su a makka da fari usibu bil qahd wal jad da fari da rashin ruwa da rashin abinci da ke kasar ƙasa bayan wannan kuma Allah ya jarabe su suka daɗa fita yakin badar bayan yunwa ta karkashe na kashewa a makka sai kuma aka daɗa kora kayukan manya-manya da ƙanana suka je yakin badar duk aka zubar da su aka a can sai gawawakin su kawai saboda a yakin badar ne malam mafi girman manya-manyan kafiransu a can aka kashe su irin su abu jahal suna ji da abu jahal oba amma dai aka je badar bai dawo ba da sauransu to shi yasa Allah ya ce kul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tastajibun wani bangare ne abin da kuke gaggautawa kafin ku ga kiyamar bari a soke muku kiyamar da kowa ya ji shi a cikin kabari zai gane kiyama ta tashi masa yunwa ce ta kashe to shi yasa malam duk wani kafirci da ta'addanci da wai wani kafiri zai yi wa zai yi wa musulmi ku ba shi lokaci wallahi malam duk wata azaba da duk wani tozarci da wani yake ganin zai yi wa masu sallah ko masu addini ko masu imani ko da yanzu ba su da ƙarfi ba su da iko ko ba shi lokaci Allah yana nan ko aizance ya gane shi ya yi alkawari ya ce wa inna jundana la umul ghalibun lalle rundunan mu su ne masu rinjaye duk lokacin da aka yi musulunci cin kashi aka yi mai duk abin da aka yi masa daga bayan gurawa yake a misali ku duba lokacin da manzo Allah ya rayu a Makka ba irin mulakancin da ba mai ba kiran sallan nan da tazila da ya mana wallahi malam ba a isa ayi a Makka ba a fili kiran sallah kar ka manta Makka nan garin Annabi ne anan aka yi shi wallahi ba a isa ba arna sun hana kuma har yau har gobe duk inda arne yayi karfi to baya so a kira sallah kuma suna suna barbaran yan yawa suna farautar wasu daga cikin musulmin masu rauni masu karancin addini masu karancin ganewa har mutum musulmi ya zo ya zauna wai da shi ake mitin saboda ka lalace wai maganar laspika da ake sa ana kiran sallah da asuba azhar da asar ana takura wa wasu yan uwan mu abokan zaman mu waye kawo su cikin mu kowa tattara ya tafi garin su mana mu idan muka je can me muke iya yi me mutanen mu suke iya yi a can wajen su in banda yankan farce tonan kabari shara ɗiban bola ɗiban ruwa ban ruwa gadi a caba wane ne abinda ba suke barin mutanen mu suke ba yanda za a yi kaje can kudu kaje ka ga wai wani musulmi ya shiga tsakiyar su wai ya gina wani katafaren bene mai hawa kamar hular ka za ta faɗo a ce wai na sanye musulmi wallahi ba ku je ku bincika a kudu amma mu yanzu nan ka je ka shiga sabon gari majoratin bena inda suke ake jan miliyoyin kuɗi a haya kawai nasu ne duk musulmi sun sayar musu an basu suna cin karansu ba babbaka a cikin ƙasar musulmi a jiha ta musulmi musamman kano ba inda kabila yake morewa ya yi abin da ya ga dama irin kano ba wanda zai ce da shi kanzil amma mu fa me muka isa mu je mu yi abin su ba mu isa ba amma da hakan in sun samu dama yanzu a nan Kano ko akwai unguwar da daga su sai su daga su sai su kama nan daga bayan airport din nan je unguwar Fani sau din nan ka gani gaba ɗaya su ne unguwa ce da kasan Abuja take manya-manyan benaye na alfahari masu tsada ko musulmi ne babu ko masallaci ne babu in ka ga musulmi a wurin to wani gidan mai ne aka yi wani dan kasuwa ya je bude gidan mai don a sai da mai watakila ya sa musulmi mai dura mai ma duk su ne da ranar da ake rikici suka datse suka rufe gyar in ka shiga zancen ka ya tsare wanda muna kira gwamnati ya kamata je ta gina wata katafariyar ministry a tsakiyarsu a ɗebi ma'aikata a tura a rinka shiga da fita don a rinka sanin me ake a wurin ministry ya kamata da wata ma'aikata gwamnati ne ta kai wasu kamfanoni ta sayar musu wasu filaye a shigar da ma'aikata a rinka zirga-zirga don garinmu ne bai kamata akwai wani wurin da ba ma shiga ba Allah ya sa gwamnatin ta ji abin da ya kamata a yi tunda ai ƙasa ta gwamnati ce wata katuwar ma'aikata za a yi sai a je a zuba ma'aikata kullum da safe za su fita su je su yi aiki su je su daga nan wani ma'aikata yankan fili ya siya shi ma haka ake yi mu akwai wani wurin da babu su babu saboda suna da aminci to shi kafiri haka ƙur'ani ya bamu labari duk lokacin da ya samu dama akan musulmi sai ya murkushe shi to abin da yake da ciwo zafi shine mutum musulmi ya kasa gane wato muhimmancin kansa shi da muhimmancin ƙasarsa da muhimmancin addininsa da mutuncinsa a ba shi dama ya yi practicing addininsa a inda yake abin is painful yana da zafi kwarai da gaske to haka suka yi ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi ta gaya masa maganganu Allah yana ba shi haƙuri me Allah ya ce arama
وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
Allah ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka ayyuhar rasulul karim ya kai wannan manzo mai karamci mai girma la ya'lamu ilman taman wallahi ya sani cikakken ilimi ma tukinnu suduruhum abinda zukatan suke koyewa ai ma tukhfihi wa tasturuhu suduruhum abinda zukatan suke koyewa da kirazan su min asrarin nasirrance sirrance wa ya'lamu aidan ma yu'linuna kuma Allah ya sani kuma du abinda suke bayyanawa ai ma yuzhiruna min aqwalin wa af'al na daga maganganu da kuma ayyuka wa ma min gha'ibatin fis samai wal ardi babu wani abun da yake koyayye ai wa ma min shay'in ga'ibin an ilmil khalqi babu wani abu da ya kuya daga ainihin wato ilimin su ababan halitta sawan akana fi samai aw fil ardi a sama yake ko a ƙasa illa face huwa inda na a wajen mu inji Allah fi kitabin mubin a cikin littafi yake mabayyani wato alawa huwa inda na fi kitabin wadih a bayyane ke a fili tar ko da ku mutane ababen halitta ba ku san wannan abun ba to mu a wajen mu a bayyane ke liman yutali'uhu bi idin rabbihi sannan kuma Allah ya rubuta shi ga wanda zai leka da izinin Allah ya karanta ya gani wannan littafin alkitab da aka ce ana nufin Allahul Mahfuz ne babban allo kenan allazi sajjala subhanahu wata'ala fi awwal khalqihi wanda lawhul mahfuz shine babban allo da Allah ya rubuta duk abin da bawa da abin da halitta za ta iya yi a duniya ga baki daya shi wannan babban allo komai a ciki akwai da haka duk abin da ya buya in sun kulla muku makirci Allah ya sani idan sun kulla muku sharri Allah ya sani idan sun muku kaza Allah ya sani annabi ya zauna a makka ya wahala suka yi ta kulla makirci makka garin su ne ba a nan aka haife shi yana da cikakken iko amma sai da aka mai da shi bai da iko yana da isa sai da aka mai da manzan Allah bai da isa bai isa ba a maka Allah yana kallo ya kyale su yana zuba musu ido saboda lokaci ne yau ga makka ta zama cikakken mulkin musulmi ba wani arnan da ya isa ya je wannan gurin babu shi sai dai su gani a talabishin sai dai su ga ana labbaik Allahumma labbaik wanda da iyayensu da kakannin su sun kwace wannan gudun a jikin ɗakin Allah kaɗai gunki 360 ne a jiki amma yanzu wani ya isa to haka Allah yake ba da lokaci duk abin da musulmi suke gani na kaskanci da tozarta ake musu ba daidai ba su yi haƙuri su kwantar da hankali lokaci ne in Allah ya so yadda ko mu ba ku gani ba ‘ya'yanmu da jikokinmu za su ga farin cikin ci gaban musulunci yanzu ku duba falastina wannan da ake magana a kansu dama mutanen nan da dutse suke yaƙi ana harbin su ana jefa musu barkwanan tsohuwa suna ɗaukar dutse amma da dutsen za ku ga sun kori sojojin isra'ila aka yi ta kashe su kamar ‘ya'yan kaji yau gashi lokaci ya kawo ga falastini yana iya yin jirgi da zai tashi kansa ya je ya kai farmaki ba kowa a cikinsa kuma ya dawo gida a daɗa masa lodi ya daɗa komawa kuma ya shiga zuciyar isra'ila isra'ila da ake gani duk duniya ba wanda ya kai ta tsaro da iya makircin ta'addanci da kashe mutane yau ga wasu 'yan tsiraru talakawa miskinai falasinawa wanda ana gaba su kai sun kawo ba an takure su an kwace musu ƙasarsu an musu kaza an musu kaza amma yau gashi Allah ya ba su dama suna iya yin bomb su aika suna da igwa ta yaƙi an fato shi an hana a shiga an hana a fita an hana ko tsuntsu ne zai tsallaka sai sun san da shi isra'ila haka suka ɗebo da na uban shekaru amma yau gashi har jirgi wani jirgi suka yi kamar keke sai mutum ɗaya ya tashi ka yiwu sai ya tsallaka sai idara ya je ya aikinsa kuma ya daɗa shigowa ya daɗa dawowa ana kallonsa wanda da duk abin da yake kewayawa a sararin samaniyar isra'ila ba abin da ba sa gani allah ya kawo lokacin da waɗannan miskinai falastinawa suka iya yin wani technology da suka yi cracking technology isra'ila suka breaking din network ɗinsu suka shiga suka biya bukatar su kuma suka dawo waye ke wannan in ba allah ba muna fatan allah ya taimaka musu allah ya riko da hannunsu allah ubangiji ya sa dalilin ɗaukakan musulunci da musulmai kenan muna sha'awa muna kishi muna addu'a wa falastinawa saboda ƙasarsu ƙasa ce ta annabawa duk musulmi na kirki na arziki bai kamata ya faɗi mummunan magana akan wannan ba har mutum ya buɗe baki yana sallah wai ya ce wai da falastinu da isra'ila wai duk ɗaya suke ma inda su annabi isma'ila annabi ishaqa annabi lutu annabi sulaiman annabi dawuda a nan fa allah zai tashi kiyama daga nan fa za a fara tashi kiyama matattaran annabawa a nan fa annabi isra'i da mi'raji daga nan ya tashi da amma mutum musulmi wai a sa mai ran cewa wai ai waɗannan ai yan kishin ƙasa ne kawai ba yan kishin musulunci ba wanda ga la ilaha illallah a goshin su suna yaƙi kuma ko ba komai suna sallah in ka ce akwai arna a cikin su kai da kake Najeriya ba arna a cikin ka kai a Najeriya kai ba kana shirka kana bid'a ba amma dai ba ana cewa kai musulmi bane to har wani zai zai ce mana wai akwai gurbatattun musulmi a ciki ayyuda man ce maka aka yi sahabbai ne jami'ai a ciki ha yanzu kai dan Najeriya da kake rayuwa a irin wannan ƙasa da ko kanshi kanshin ai dabbaka musulunci ma babu shine har zaka yi magana ga wani da yake iya daga bindiga da la ilaha illallah har bata kai yanzu ko ka karke kace la ilaha illallah ba sai sun cinye ka ba da kai da kajin gidanka ma gaba daya ai sun fika wani yanci ko yaya ma na bayyana ma musulunci alal kalli a yanzu su falastina suna iya kira su ce jihadi suke yi kai ba ka isa baka kai wannan ba da sauran ka tukunna so duk wannan propaganda da maganganu na banza da wasu suke faɗa da jahilci da rashin ilimi da rashin wayewa da rashin sanin siyasar duniya ku daina waiwayen su ku daina ɓata lokaci a kansu wallahi ku musu addu'a ko babu komai wannan ƙasar tsarbirin gaba ɗaya ita ce matattaran annabawanmu gaba ki daya annabawan banu isra'ila duk wannan annaba da na gaya muku da wanda muka yi lacca muka yi bayani duk matattaran su anan aka haife su nan suka tafi da mu duba kisa annabi suleiman fa da bilqis din nan da muka yi duba anan ne ba anan fa duk aka yi wannan abu shikenan kawai sai mu bari saboda kawai mun zama yaran yahudawa sai mu bari yahudawa ta karbe kasar ta dawo hannunta alhali suna gamawa da sun shiga nan misira za su shiga da sun shiga nan urdun za shiga jordan za su shiga da sun shiga nan saudiya za shiga da sun shiga nan kuwait za shiga da sun shiga nan iraki za shiga da shi duk ita falastinu fa inda take kewayenta gaba ɗaya ƙasashen musulunci ne a kewaye da ita kuma da manufa aka ɗauko yahudawan nan aka dasa su a nan gurin da taimakon birtaniya da amerika da ingila da faransa su suka ɗauko saboda yahuda sun gallabe su yahuda sun zama musu alaƙaƙai su kansu a cikin kafiran fa Yahudawan bala'i ne a cikinsu, da haka suka tattaro su da ƙarfi da yaji suka zube su a wannan guri na Falasinu, suka ce ku zauna za mu neman muku ‘yanci a ƙwatan muku ƙasan kuma ku kafa ƙasar ku ta Yahudawa. A ɗebo wasu, har da fa ‘yan Ethiopia fa, wannan Yahudan Isra'ila, akwai wasu ba asalin su ‘yan nan Ethiopia fa ‘yan Afirka. Nan fa Ethiopia, a arnan cikinsu a ɗebe su a kai su can gurin. da 'yan yaman da 'yan ina ne duk inda kafir yake da 'yan amerika da 'yan ingila duk inda yahudu yake da abuna sai aka ɗebe su aka tattara su a wurin aka yi ta ba su certificate na zaman ƙasa a dole aka kwace daga hannun musulmi a kori musulmi a harbe shi a ɗauka a ba su a ce su zauna saboda wai su tattara a wannan wuri saboda shi yahudanci guba ne duk inda suka zauna za su yi tana so su tana so su tana so su kammala da kasashen musulunci a lokacin da suke ta yaƙi da kasashen musulunci su kuma can amerika da ingila da faransa da japan da ina ne da ina ne su kuma hankalin su a kwanci shi ne siyasar amma mutum ya kasa ganewa ka yi karatu idan baka karanta ba ka bincika kada mutum ya zama karen farautan yahudawa kai ake turawa kana musu aiki ka sani ko baka sani ba Allah ganar da mu ya Allah ka taimaki Falastinu Allah ka taimaki yan Falastinu ubangiji Allah ka agaza musu ya Allah ka sa su zama dalilin murkushe Yahudawa nan Allah ka daga kalmar la ilaha illallah a wannan wuri ya ubangiji ka ba su nasarar da ba ma tsammani Allah ka ba su taimakon da ba ma tsammani Allah wannan zalunci da ake musu a duniya ba inda ake zalunci irin wannan guri Allah ka isa kai ne mai sarauta mai mulki ubangiji Allah kai magani wannan tsiya kai magani wannan barna Allah ka faranta mana rai da rugurguza Isra'ila da maganin Isra'ila da ainihin wato halaka duk abin da ta mallaka wa duk abin da suke siya suke sayarwa na cutar da musulunci da musulmai a kaurace musu a yi nesa da abubuwan da suke sayarwa saboda kar a ba su karfi su zo su yi fada da kalmar la ilaha illallah su zo su yi fada da abin da musulunci yake kira a tabbatar da shi ubangiji muke roƙo ka karɓi addu'ar mu kuma kada ka wofuntar da mu Allah tabaraka wa ta'ala yace komi da kuka sani yake faruwa fi kitabin mubin yana cikin wannan littafi a bayyane lauhul mahfuz Allah nama mai Allah ya ce إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين Allah ya dawo ce inna hada alquran lalle shi wannan alqurani kamar yadda al-Imam Ar-Razi yake bayani a cikin tafsirin sa ai wato lamma tammal kalam fi isbat al-mabda'i wal ma'ad yayin da Allah ya ba ya kammala magana wajen tabbatar da faruwar rayuwa da kuma harka ta kiyama da kuma irin abinda kafirai suke yi na ƙaryata wannan alkiyama to shine Allah ya ce lalle shi wannan alqurani daga mu'jizarsa cewa daga Allah ne yake kuma yana ba da labari akan banu Isra'ila a dangane da abin da suke rayuwa a kai waɗanda suke da'awar su ne maɗauka a taura da linjila yawa-yawan abin da suke saɓani a tsakaninsu wannan ƙur'ani yana karantar da mu yana kuma sanar da mu kuma shi ƙur'ani yana musu bayanin fuska ta gaskiya su ɗauke ta da kuma ta kuskure su guje ta. yana mana bayanin abin da banu isra'ila suka yi saɓani a tsakaninsu sun yi saɓani a kan sha'anin annabi isa ka duba abin mamaki mala su 'yan kirista suna bin annabi isa 'yan kirista suna bin annabi isa su kuma yahudu suna da'awa suna bin annabi musa da haka a wurin waɗannan yahudawan ba waɗannan yahuda da ake magana a kansu a wurinsu annabi isa ƙarya ne amma yanzu ka duba saboda munafurci na duniya malam da kirista da bayahude sun hada baki don su yaƙi addinin musulunci babu abun tausayi irin kirista da suke bin yahudawa ku kam kiristoci abun tausayi ku fa bayahude cewa yayi annabin kuma ƙarya yake ƙaryata annabi isa suka yi daɗin kuma lokacin da suke tare sun ta zamani wannan ya ce annabinsa shine wannan ya ce annabinsa shine amma yanzu tun da ana so a yaƙi wani abokin gaba mai ƙarfi guda ɗaya shine musulmi da aka bari su manta da gabar da ke tsakaninsu da ƙiyayyar da ke tsakanin yahudu da nasara shi kirista bai yarda da annabi musa ba shi kuma a wannan ba yahudi bai yarda da annabi isa ba sai su manta da wannan saboda su yi faɗa da musulmi suka yi wa suka yi wa mahaifiyar annabi isa ƙarya na na maryam ɗin ba irin ƙarere da yahudawa ba su mata ba suka ce mazinaciya ce suka ce kai a uzubillah a uzubillah haka su ma kirista suka yi ta faɗa sun faɗa abin da suka faɗa su ɗin kuma su kai shi kirista yana cewa shi annabinsa ma dan Allah ne shi kuma bai hude yana cewa ƙarya kuke babu ma wani annabi isa makareci ne su sun ce ibnullahi ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim zance ne nasu na baka na baka kirin yan yahudu suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al masih ibn Allah yahudu suka ce uzairu dan Allah kirista suka ce me a isa ne dan Allah kaga fada suke ce da jayyar junansu amma yau sun manta da wannan fada Qur'ani ya zo don ya musu bayanin gaskiya akan sha'anin annabi Isa ya ce innamal masihu Isa ibn Maryama Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu da haka ba dan Allah bane manzon Allah ne kuma kalma ne na Allah ya ainihin wato jefa zuwa ga na Maryam innama wato amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da haka Allah ya ce wannan inna hadha alquran lalle wannan alqur'ani ya qussu ala bani isra'ila yana yin kissa yana bada labari akan bani isra'ila aksar alladhihum fihi yaktalifun fiye da yanda suka kasance suna yin sabani lil isharati ila anna alqur'ana taraka ashiya'an ikhtalafu fiha wai dan ma an nuna ma ai da yawa akwai abubuwan da yahudu da nasara ko banu isra'ila suka yi sabani a ciki qur'ani ma ya kau da kai bai mana hikaya ba saboda wato ba wani amfani dangane da wato ambatan waɗannan abubuwa amma ya faɗa da yawa akwai kuma da yawa wanda ya bari kuma ƙur'ani ya zuba musu asiri saboda bai faɗi wasu abubuwan da da ainihin wato suka yi ta saɓani a junansu ba ya ƙyale su ya ɗaga musu ƙafa wa innahu lalle shi wannan alƙur'ani lahudan wa rahmatul lil mu'minin lalle shiriya ne da kuma tausayi ga mu'minai wato wannan sifa ce daga cikin sifofin alkur'ani cewa shi ƙur'ani shiriya ne sannan kuma shi ƙur'ani tausayi ne ga masu imani da haka duk wanda yake neman shiriya yake neman gane wani abu ya karanta ƙur'ani ya yi imani da alkur'ani ya yi aiki da alkur'ani don shi ƙur'ani shiriya ne kuma shi ƙur'ani tausayi ne kuma duk wanda yake neman jin ƙai da tausayi ya koma ga alkur'ani da haka musulmi ku riko da alkur'ani ku karantar da alkur'ani ku karanta qur'ani ku haddace qur'ani ku haddatar da alkur'ani lalle ƴaƴanku ku sa su a makarantu na qur'ani su ta hadda su ta riƙewa tun fajirin rayuwarsu tun farkon rayuwarsu ya zama suna gane qur'ani suna haddace qur'ani suna aiki da shi wallahi in kuka ba wa ƴaƴanku qur'ani ku sake su ma su tafi qur'anin nan shine zai zama controller akan su shi zai ringa kare su amma duk uban da ya bar ɗansa ba ƙur'ani ya bar ƙwaƙwalwar ɗansa ba ƙur'ani to duniya ce da shaidan za su yi ta fuskansa sai inda Allah ya yi da ɗan sai inda shaidan ya ga dama ya banka da ƙeyarsa da haka ƙur'ani shirya ne ku karanta shi ku haddace shi ku ainihin wato keɓance kanku da shi kuma Allah ya keɓance shiryarsa da ainihin tausayinsa ga muminai da yanan humul ladina amanu bihi saboda muminai su suka yi imanin shi alkur'ani din musaddaqu bima fihi suka gaskata abin da ke cikin sa wa amilu bi awamirihi suka yi aiki da umarnin qur'ani washanabu nawahihi suka nisanci hana-hanansa wa tabbaqu ala anfusihim ahkamahu kuma suka dabbaka wa kawo kansu hukunce-hukuncen alkur'ani wa adabu da ladabansa da shari'atu da shari'o'insa wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa lallai makoman dukkan wani saɓani zuwa ga Allah ne yace inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi lalle ubangijinka shi ke hukunci a tsakanin su da hukunci na sa tabaraka wa ta'ala ay ya ayyuhar rasul inna rabbaka yaqdi baina bani isra'ila lalle ubangijinka zai hukunci tsakanin bani isra'ila alladhina ikhtalafu fima bainahum ikhtilafan kabira waɗanda suka yi saɓani a tsakaninsu saɓani mai girman gaske bi hukumin adili qur'ani zai yi hukunci ubangijinka zai hukunci da hukuncinsa na adalci kamar ya kazi bai na ghairihim kamar yadda Allah zai hukunci tsakanin wasunsu fa yujazi alladhina asa'u bima amilu qur'ani zai sakayya ga waɗanda suka munana da abin da suka aikata wa yujazi alladhina ahsanu bil husna kuma zai sakayya ga wanda suka kyautata gida aljanna wa huwa al-azizul alim lalle Allah shine mabuwayi allazi la yughalabu wanda ba a rinjaya ta sa al-alimu masani bi kulli shay'in akan komai fi hadal wujudi a wannan duniya gabaki daya dan haka ka daidar shi alqur'ani shine jagoranka kuma shine zai shirye da kai sai Allah ya ce me kuma فتوكل على الله إنك على الحق المبين haka إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake ba wa manzon Allah umarni sallallahu alaihi wasallam saboda haka tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah shi shi kadai kai ma mai sauraron karatu ka dogara ga Allah shi shi kadai ka yi riko da Allah shi kadai shine mai taimakonka shine mai agaza maka kuma shine mai tallafa maka shine al-azizu mabuwayi ar-rahimu mai tausayi tabaraka wa ta'ala ma dama kai ka yadda akwai Allah to fa fawwid amraka ila al-aziz al-alimi fawwala lamarinka zuwa ga Allah mabuwayi al-alimi mai ilimi wahdahu shi kadai wa tawakkal alaihi dun siwahu ka dogara ga Allah kar ka dogara ga wani Allah duk wanda ya kama wani ba Allah ba ya kama kafar banza duk wanda ya rike wani ba Allah ba ya rike iska ya rike hoho ya rike shirme ba zai samu nasara ba amma duk wanda ya riko da Allah ya rike tabbas ya rike dahir da ka rike Allah ka huta kuma idan ka rike Allah ka fi kowa idan ka rike Allah sai ka yi rinjaye akan kowa dauki ka je ka gaya musu wallahi kar kai kar ka ji damuwa kar kai bakin ciki kar ka ji fargaba ba ka rike Allah ba tafi Allah shi zai taimaka maka wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah kadai ya kamata ku dogara idan har kun kasance ku mumine ne Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama innaka la tusmi'ul mauta kuma kai ba za ka iya jiyar da matacce ba duk wanda ya mutu duk abin da za ka gaya mai ba za ka jiyar da shi in mutum ya riga ya mutu baya ci ai an dauke ran shi kamar yadda kira idan ka kira kurma kurma in ya tafi ya juya yana gaban ka ma ka kira shi baya ji duk ihun da za ka yi bare ji yanzu da kurma a nan masallaci in ya zo jin karatun nan duk wannan laspikar da take damun ku da tsara shi fa baya ji to shi yasa wanda yake kurma wala wala tusmi'u summa du'a idan wallaw mudbirin ba za ka taɓa jiyar da wato kurma kiran da za ka yi masa ba idan ya juya baya duk inda kurma ya juya baya to ko bai juya ba ma ba ya ji ballanta na in ya juya ya tafi ka Allahu akbar wannan shi ke nuna maka lalle ka dogara ga Allah shi shi kadai shi da yake iya jiyar da kurma yake iya jiyar da bebe yake iya sanar da makaho yake iya hukunci a kansa abinda ake so a ce maka mana idan har ba za ka iya jiyar da kurma ba ba za ka iya sa makaho ya gani ba to haka kafuri duk kafuri da ya fandare ba za ka iya jiyar da shi ba ya muhammadu ba ka jiyar da matacce ko to kafuri kamar matacce yake yadda ka san matacce kafuri wato matacce baya jin zance to haka kafuri baya jin gaskiya duk abin da za ka yi ba zai ba waɗannan mushrikai kal'amwaci Allah ya sifanta su ne kamar matattu wanda suke fakadul hayata sun rasa rayuwa ga baki daya da kurame alladhina fakadu sam'a kurame da suka rasa ji ka gane baka isa ka jiyar da kurma ba to wallahi baka isa ka jiyar da kafiri ba da makafi allazina faqadu wato albasar wanda suka rasa gani ba sa gani ba za ka iya jiyar da maka ba za ka isa maka ya gani ba duk yadda ka kai da basira da nuna mai ka ganin daidai nan gurin duba ka gani zare idan ka ko zai bude ba zai gani ba to haka kafiri shi ma haka lam yamtafi'u bi hadhihi alhawas wannan abubuwan da Allah ya musu wasu amfani da shi ba haka arne ma kokolon da Allah ya bashi bai amfani da ita ba basirar da ubangiji ya ba arne bai amfani da ita ba da haka duk wa'azin da zaka yi bai ji ba kawai ba su da bambanci kawai da da wanda ba su da ji da ba da wanda ba su da gani su suna ji suna gani amma ba dai gaskiya suke ji suke gani da haka ka dawoma ya ka wannan manzon Allah akan tawakkalinka ga Allah shi shi kadai lallai ba za ka iya gamsar da waɗannan mushrikai kafirai da suke kewaye da kai ba da karka damu da abin da suke yi li'annahum kalmauta alladhina la hissa lahum wa la aql su daidai suke da, da matattu wanda ba su da wani abin ji ko abin gani ba su da hankali kamar makafi suke ba su da ba su da kunne da zasu idan wallan mudbirina wa idan suka juya baya wannan wato litatmimin tashbihi ne don a kammala sifanta su da ake da rashin ganewa ne kuma da rashin ji wani ta'kidin nafi sama ko as-sama don a karfafa kore rashin jin nasu idan suka juya baya sun gama juya baya kenan kurma yana gaban kama baya ji bari dan ya juya baya wai kurma ne wai kana magana sai ya juya ya tafi to ya ka gani ai babu magana to haka kafiri yake wani ku sa karatu ku sa wa'azi ku yi bayani a kuma ba sa son su rinka jin motsin musulunci ba duk inda ka ga harne yake malam idan ya ga ana sallah gaban sa faduwa yake in ya ga musulmi suna ibada sun je juma'a ko suna taron wa'azi karatu ba sa so ko sun ji qur'ani ba sa so wani ma'aikacin gidan rediyo yake gaya mu manaja ne a wani gida ya ce wallahi malam ka gane ƙur'ani ne kawai na ce a rinka sa yara su rinka zuwa tun shida a matsayin mu na musulmi jihar mu ta musulmi mu saka ƙur'ani tun shida na safe har zuwa bakwai da ƙur'ani muke buɗewa da ƙur'ani muke rufewa sha biyu tana yi za mu ɗaura ƙur'ani ai kai sai ya zo ƙarfe ɗaya kwamfuta ta kashe shi amma wallahi malam ya ce kiristocin jihar mu ba irin farmakin da basu kawo ba an rubuto mun takarda daga abuja an kira ni jiha an kira ni state manya sun kira ni wannan filin na karfe shida zuwa karfe bakwai ana so za a sayar da shi a sayar musu shi ka san me za sa addu'ar yesu almasihu ya ce a jiha a jiha ta ina musulmi kuma ina manaja na gidan rediyo in sayar da filin qur'ani a zo a sa yesu almasihu addu'ar kirista ana zagin musulunci ya ce ai wanda ba ne ya ce wa abuja ba ko daga isra'ila za ku rubuto mun takarda ya ce ba zan canja ba sai dai a cire wannan wani dalili ya sa a kyauta ya ba mu labarin ya ce ai malam mutanen da ke yadda suke wa addini ya kisa ka gaba a jihohin mu suke yanzu kai ka isa ka je can kudu ka ce wai bari ka sai filinsu wai ka saka ko labarai fa da hausa ba sai akwai hausawa miliyoyi barkace a jihohinsu amma wallahi ko labari da hausa wallahi ba a gidan rediyon har a buɗe a rufe shi ba a hausa ba saboda tsabar a nuna ma kai ba haushi ma ba wurin zaman ka bane wuri mun ko me ba a yi ana iya wuranci ana duk abubuwan da suke ana yi musulmi ba kishi ya ce sai gashi can a wata jiha kuma wani abokin aiki na shi kuma ya shaki kudi ya sayar musu kana buɗe rediyon su karfe shida sai dai ka ji ana kiɗa na coci sun biya kuɗin kai ma a nan ɗin in ba ka yi da gaske ba sayewa za su su bayar ka karɓi kuɗin kuɗin ya je ya zama maka bala'i ya zama maka masifa don ka canja ƙur'ani ka sa kaɗe-kaɗe da wake-wake na banza marasa amfani to ba sa ji sai dai aikai aikai wanda Allah ya tsamo a cikinsu mai rabo to wannan shi kam in an yi wa'azi sai ka ga ya ji sai ka ga ya gane da yawa akwai waɗanda masu saushin zuciya ne wallahi sosai suna saurara kuma za ga suna ganewa za ta wannan karatukan namu da muke wallahi ma ko wanda ba musulmi bane amma da su ake fara da su ake gaba kuma hawaya suna kira ni danna akwai wanda yake kira da wallahi ni ba addinin mu ɗaya da kai ba to gaskiya ne to Allah kiyaye muke ya aka yi yace wallahi ina kaunan ka ne na kira ka ina jin dadin wa'azin da naka kana kokari na ce to oga Allah saka lafiya to ai dole ce masa oga ya ce ina jin abin da na ga ya yi mini ne suna dauka wanda na ga bai yi mini ba na ku ne ina bari muku kawai na ce ba komai ka ci gaba da zuwa eh ba damuwa mu addinin mu isa accommodating everybody ai eh akwai daidai naka ko da ya fi karfin tunaninka ka san yaro in aka ba shi tuwon babba ba zai iya cinye shi ba da ka sai dai ya ci na yaro karami da ka kai ma ka ɗebi iya wanda za ka ɗiba sauran kuma tunda ba ka yi musulunci ba kaga zuciyarka ba za ta iya ɗauka ba amma ranar da Allah sa ka fahimta za ka ce amma ƙara suna nan su ƙiyayya ba ta sa su ƙi sauraro kuma daga nan wallahi har taimako taimako idan aka ce ana taimakawa a yi wani taimakon wani wallahi sai ka ga wanda ba musulmi ba ya duba akawun nan ba shi ma tura taimakon shi so a cikinsu ɗin akwai masu taushin zuciya akwai masu taushin zuciya akwai wanda ya ce shi wallahi karatun ƙur'ani nan da ake ja kawai shi ba ba wazan yake ba wannan ƙur'ani yana daɗin sa yake ji wallahi nake ga nace ga gasa alaran masu yi kasuwa kenan bai ma sani ba yace shi ba fassarar yake bi ba shi ƙur'anin nan da ake karanta shi yake yana burge shi kawai to kaga a hankali a hankali zai fahimta zai gane akwai wata ma kirista ne ita ma ba musulma ba a can kudu take ita ma tana following tana bibiya abubuwa in ba a yi karatu ba har magana ce ce ya ba a yi ba da haka tana gaya an wanta I know these people more than uh, you know them fa tana gaya mutu ce na na san mutanen nan duk abin da aka ce musulmi ya yi ko na ta'addanci sai ce no ba su ba ne to wannan wani exception ne wani zabiya ne kamar yadda annabi in yana karatu akwai masu zuwa a bayan gidajen suna sauraron qur'ani sai da abubakar ya bude masallaci a gidansa yana karatun ƙur'ani akwai masu zuwa 'ya'yan kafirai su kewaye shi yana karatun ƙur'ani suna ji amma irin waɗannan a tarihi galiban za ga sun masallaci sun gani Allah ya gane da mu Allah sa mu dace yace kuma an tabi hadil ummi an dalalati kai ba mai shirye da makafu bane idan ya bata aiwa anta ayyuha rasul karim bi qadirin ala an tasrifa al'ama an tariqid dalali baka isa ka kawar da makaho daga hanyar bata ba kafiri shine makaho wanda ya dulmiya a cikin kafirci indai Allah ya kaddara masa ina in tusmiu illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun ba wanda zaka rinka jiyarwa sai wanda ya imani da ayoyin mu kuma suna masu musulmi ma tastati'u an tusmiu isma'an mujjiyan nafi'an ba za ka iya jiyar da wani jiyarwa mai amfani ba sai mai imani da Allah mai imani da kadaituwar Allah da ikon Allah mumini kenan dan su ne za su yi maka da'a su yi da'a ga abin da ubangijinka ya faɗa su ne kuma masu musulunci da imani ya Allah ka ɗora mu akan daidai ka ba mu ikon aiki da shi ka raba mu da kuskure kuma ka nesanta mu da shi insha Allah sati mai zuwa za mu tashi wa idza waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimu abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum